أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب الهبة wannan littafi ne a game da bayanin kyauta نعم da وفضلها falalar da take cikin kyauta والتحريض da عليها kwadaitarwa a cin akan cewa a ringa kyauta a ringa kyauta kuma musamman lokacin da hali ya kama a yi kyautar Mm.
saboda a, kyautar da za a yi lokacin da mutane suke cikin wadata ko kaka ko kaɗan matsayinta bai kai kyautar da za a yi lokacin da mutane suke cikin tsanani ba yasa ba san da kyauta ta fi zamowa lada mai girma ga wanda ya ta irin kyautar da aka yi zamanin da mutane suke cikin wani hali yasa wanda Allah ya horewa irin wannan wakacin yi kokari ya yi kyautar haka din sai ya zamo sababin buɗi babba a gare shi kuma ya samu ƙarin matsayi wajen Allah tabaraka wa ta'ala نعم to حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي زيب عن المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace Mm. يا نساء المسلمات ya mata waɗanda suke musulmi ya mata waɗanda suke musulmi wato nisa'u ɗin munada ne wanda yake wato uh, ba wai an rafa ga musulmatu ba ne نعم Ehen, shi yasa wato aka yi masa rafa ba a ce ya nisa al shi ma musulmatu ɗin kuma da rafa نعم Ehen, da da rafa Mm.
shi yasa shi musulmatu ya halatta a ce musulmatu ya halatta a ce musulmati saboda a mahallin nasuba yake Mm.
kuma ya halatta a ce ya nisa al-muslimati ko da yake ibn abdulbar ya ce gaba daya ruwayar haka bata zo ba Na'am.
to
نعم لا تاكلن amma akwai ibn جارك sayyidi لجارك.
da ya masa raddi ya ce a ai ta zo din." kuma daman a larabci ai haka din daidai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba daidai bane makociya ta wulakanta kyautar da za ta yi ga makociyarta ko da tana ganin kyautar ba ba wani abu ta kai ba amma ita kyauta duban shi wanda za a ba kyautar ake mece masa Mm.
mece masa shi yasa kan makociya ta wulakanta ga makociyarta ولو في لسان شاتين ko da kashin akuya ne
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله مم.
الأويسي wato kashin kofato na akuya ko da kashin kofato ne na akuya مم.
to hadda sana abdulaziz bin abdullahi bin حدثنا ابن أبي wasiyu عازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن أروة عن مم.
عائشة رضي الله عنها مم.
أنها قالت لأروة aisha allah ya kara dagare ta ta ce da urwatu ابن أختي "Ya kai dan yar uwata إن كنا لننظر إلى الهلال wallahi mukan zauna tun daga kamawar wata Mm.
har ya kare ثم الهلال sannan wani watan ya sake kamawa ya kare ثم الهلال sannan wani watan ya sake kamawa shi ma ya kare ثلاثة أهلة wato muga kamawar wata uku في شهرين a cikin wata biyu وما أوكد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار alhali gaba daya a wannan kwanukan ba a kunna wuta ba a dakunan manzo sallallahu alaihi wasallam فقلت a urwatu ya ce sai na ce يا خالة ya halata ما كان يعيشكم to da me a kuke cin abinci ya abincinku yake قالت sai ta ce الأسوداني ai ruwa da dabino Akan baƙaƙe wal guda ma'u.
biyu su ne dabino da ruwa sai dai mu ci dabino mu ɗora ruwa a kai haka muke wannan wata mai wani wata
إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من sai dai الأنصار kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu makota daga mutan Madina كان wato لهم makotan منائب nasa akwai Sa'ad ibn Ubada Mm.
akwai Abdullah ibn Amr ibn Hirani akwai Abu Ayyuba Mm.
shine Halid ibn Zaid akwai Sa'ad ibn Zurara akwai Mm.
wasu su Mm.
wannan makotan manzon Allah ne Sallallahu alaihi sallallahu wasallam.
alaihi wasallam Mm.
wannan makotan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam مم. كان لهم منائب suna da awakai masu nono وكانوا يمنهون رسول الله صلى الله عليه Sun kasance وسلم suna من ba manzon Allah ألبانهم sallallahu alaihi wasallam daga nonon awakan nan nasu in فيسقينا sun bashi mu ma matansa ya ɗiba a ciki ya babu mu sha
باب القليل من الهبة babu kyauta ya kaɗan kankanuwa daga kyauta
حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو ابي عدي an shubata an sulaimana an abi hazimin an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata ga qala annabi sallallahu alaihi wasallam ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law du'itu ila da zira'i za a gayyace ni za a kira na zuwa kofato ko kafa ta akuya aw ko qura'in kafa ta akuya la ajabtu da na amsa walau uhdiya ilayya da za zira'un a bada karfata gare ni aw ko kafa qura'un ta akuya Laƙabi.
da na karba
babu man istawhaba min ashabihi shay'an babu wanda ya nemi wani a cikin jama'a sai ba shi kyautar wani abu wa qala abu sa'idin a, wato daidai kuɗi ne ko wani amfani a, cewa haka ɗin lalle ya halatta ba wani laifi a ciki matukar da ya san ba wannan ba zai taya musu da hankali ba matukar ya san cewa zuciyarsu za ta yi farin ciki da haka dan uwanka ya zo wajen ka ya ce ka taimaka masa ma wani buɗi ne Allah ya yi ma Mm.
Eh, wanda duk ya zo wajen ka yake ka taimaka masa to buɗi ne babba Allah ya Mm.
yi ya sa matukar akwai halin taimakon ka taimaka masa na'am to
wa qala abu sa'idin Abu Sa'id al-Hudri yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da yake an faɗe shi da isnadin sa a kitabul ijara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idrubu li ma'akum sahaman ni ma ku yi ma- ku sanya min nawa rabon tare da na tare da ku ni ma an tashi rabon ai rabon hannu
حدثنا ابن ابي مريم حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم a annabi sallallahu alaihi wasallama ارسل الى امراه من ya aika da المهاجرين wata mace daga mutanen da da suke muhajirai wanda suke hijira وكان لها wato غلام an ce نجار shi Abu Gassana shi ya dimuwa anan shi abu sana domin matan nan ba cikin muhajirai ba ne cikin mutan madina ne ba cikin muhajirai ba ne to a, illa iyaka ta yi ya zamo mutuniyar madina ce amma ta yi abota da wani muhajiri shi yasa ake dangana ta ga muhajira ko kuma ta aura Eh, amma dai an ce ansariya ce kuma an samu sabani a game da sunanta an samu sabani a cikin sunanta ya sunanta yake tana da wani yaro bawa wanda yake kafinta an ce an- ana kiransa baƙo Mm.
suka ce mina
قال لها ya ce da ita مري عبدك ki umarci bawan nan naki فليعمل لنا اعواد المنبر yi mana itacen da za mu ringa hawa muna mumbari am, wato muna yin hudu ba yi mana itacen mimbari yi mana mumbarin da za ringa hawa ina hudu ba فامرت sai عبدها matan nan ta umarci bawan nata da haka فذهب ya tafi فقدا من ya yanko daga الارفاء itacen da yake surkukin madina فصنع له yau منبرا wani ala sallallahu alaihi wasallam mimbari فلما قضاه yayin da ya gama aikata mimbarin أرسل إلى النبي صلى الله عليه sai ta aika وسلم da annabi sallallahu alaihi wasallama أنه قرقضاه cewa ya gama yin mimbarin قال صلى sai الله عليه manzo sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce أرسلي به ki إلي aiko min da mimbarin nan da ya فجاءوا به suka zo da shi فاتم له النبي annabi صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam da وسلم kansa ya ɗauki wannan mimbarin فوضعه ya حيث ترون ɗora shi a inda kuke gani Mm.
ko ya sa min barin inda a yanzu kuke ganin sa inji wato sahalu
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي Mm.
عن أبي رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في abu منزل da Allah ƙara yadda a gare shi ya ce wata ran ina zaune tare da wasu daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a wani wajen sauka wani masauki في طريق a kan مكة hanyar makka ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka daga gabanmu والقوم مهرمون duk sauran mutanen da suke tare da ni duk suna cikin harama وأنا غير مهرم alhali ni ban yi harama ba فأبصروا حمارا وحشيا wato shi a sannan fitar tashi ta bambanta Mm.
dacewa aka yi a hanya Mhm.
domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ne don ya dubo labarin wasu abokan gaba yayin don ya kano- ya gano ya wasu abokan gaba na musulmi suke ciki me suke yi wanda take-take suke ne Mm.
shi yasa daga nan da ya taho yadda ya zo ya faɗa wa annabi sai ya samu labarin annabi ya fita sai sai ba hanya shi bai haramun ba amma duk sauran da suke tare da annabi sun yi haram Mm.
sai suka hango wani jaki na jeji وأنا مشغول ni أحسب wani abu ya علي ɗauke min hankali ina ɗinke takalmina na gyara takalmi na falam yi uzununi suka kasa sanar da ni wannan jakin jejin saboda suna cikin harama wa habu law anni absartu amma kuma a zukatansu suna son ina ma a ce na ga wannan jakin na jejin faltafattu sai na waiwaya fa absartuhu sai na ga jakin fa qumtu ila al-farasi sai ne gaggawan tashi zuwa doki na Ah, dokin da Sajjarrada.
wato sunan sajarrada yadda yake buhari ya faɗa a kitabul jihadi sai na ɗora sirdi a kai summa rakibtu sannan na hau akan sirdin wa nasitu sawda na wa ɗauke na mance in ɗauko bulala da mashi wa qultu lahum sai na ce da su nawiluni ku miƙo min bulala ta da mashi fa qalu la suka wallahi ce wallahi ba za mu taimaka ma ba la nu'inuka alayhi ba za mu taimaka ma bishe inda wani abu ba bisa kamo wannan ra'a jaki na jeji fa garibtu wannan abin da suke ya fusata ni fa na nazaltu sauko fa na hazu ma ɗauki summa da rakibtu ah, bashin da bulala sannan na hau dokin fa shaddatu ala na al-himar ɗauki akan jakin na gudu na su kwana na doshi inda jakin yake fa aqartuhu sai ko na same shi na soke shi fajitu bihi sannan na wa zo da shi karmata hakika ya mutu wa qa'u fihi sai suka fada yaquluna cikinsa suna ce summa innahum shakku fi sannan kuma akalihim daga iyyahu baya sai suka yi kokonto a game da hukuncin cin da suka yi ga naman jakin nan wa hum hurumun ga shi suna cikin harama faruhuna muka tafi da maraice wa haba'atul aruda na ma'i boye damtsan wannan jaki tare da ni wato kafa ta gaba qadar kana rasulullahi Muka kira sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallama, fa sallallahu an muka zalika tambaye shi me hukuncin wannan fa qala me hukuncin wanda ba muhrimi ba ya kamo farauta amma wanda yake muhrimi ya ci daga wannan farautar ta kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'akum minhu shay'un ku rage wani abu daga cikin jakin nan naman jakin nan fa qultu na ce na'am kwarai mun rage fa na nawaltu miƙa masa al-aruda wannan damtsan wato wannan ka- ah, karfatar fa ya akalaha karɓa ya ci hatta har nafadaha sai da ya cinye gaba ɗaya gama cinyewa wa huwa muhrimun alhali yana cikin harama
حدثني به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي كراتة عن النبي صلى الله عليه Saboda وسلم Jafar ya ce sai wato zai dubna asalama ya min hadisi da wannan daga da mai sare daga abi katada daga annabi sallallahu alaihi wasallam
babu man istasqa babu wanda ya nema a bashi abin da zai sha ko ruwa ko nono ko abin da ya kama daga haka wa qala salun sahal ibn sa'ad ansari ya ce qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam buhari ya kawo shi mu'allaki amma a kitabun nikahi zai faɗi isnadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ka اسقني shayar da ni kai sahal حدثنا خالد بن مخلد مم.
حدثنا سليمان بن بلال حدثني أبو طوالة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا أنس رسول بن مالك.
الله صلى الله عليه Allah وسلم ya kare في da دارنا gare shi yana هذه cewa an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana a gidan nan namu da kuke gani ya فاستسقى nemi a kawo masa abin da zai sha فهلبنا له شاة لنا muka tatso masa nonon wata akuya ta mu ثم شبته من ماء بئرنا sannan هذه na tuɗanya wannan nonon daga ruwan rijiyar nan ta mu na فأديته kai masa وأبو بكر أن alhali يساري abubakar yana hagun da manzo sallallahu alaihi wasallam وعمر ko تجاهه umaru an sayyidina umar ya zauna a gabansa وأعرابي Gano عن balarabe يمينه da malaman hadisi suka ce har yau ba a gano sunan wannan balaraben ba. Yana zaune dama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam.
فلما فرغ Yayin da manzan Allah ya sha قال عمر sai sai na Umar ya ce هذا أبو بكر ga Abubakar fa daga hagun da kai ka bashi man shi ya sha.
فأد الأرابية Amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba sai Fadalahu.
na Abubakar ba. Ragowar abin da ya sha rage sai ya ba wannan balaraben.
ثم قال Sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الأيمنون wanda suke daga الأيمنون dama su ne abin gabatarwa wanda suke daga dama su ne abin gabatarwa مم. قال أنس Ah, anas ya ce فهي سنة haka ɗin a fara da dama sunna ce tabbatacciya مم. فهي ita سنة sunna ce ثلاث ya مرات faɗa haka har sau uku
babu kabula hadiyatul saidi babin cewa in an ba mutum daga abin da aka farauto ya iya karba ya halatta ya karba wa kabilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min abi qadada ta aurun saidi ya karbi wato damtsan jakin da ya farauto daga abu katada wato karfata jakin da abu katada ya farauto a hadisin da ya gabata a babin da yake a baya حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Anas ibn Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yace أنفجنا أرنبا mun tashi wani kurege بمر wanda زهراني ake kira Marru Zahara فسأل قوم waje ne ba nisa daga Makka sai mutane suka yi sauri wajensa
فلغبوا amma suka gajiya kuregen ya fi su gudu فأدركتها amma ni da na bi kuregen nan sai da na same shi na فأخذتها kamo فأتيت بها أبا na zo da shi طلحة wajen Aba Talha wato mijin mahaifiyar shi Anas ya yanka فذبحها kuregen وبعث بها إلى رسول ya الله aika صلى الله عليه zuwa ga وسلم mutum, ya aika ga mutum sallallahu بوركها alaihi wasallam da cinyarta أو ko فخذيها cinyoyinta guda biyu قال yace shubatu yace نعم فخذيها kan hizaiha La ta shakka sarwaya, fihi.
shi al shubatu ba ba kokonto فقبله manzo Allah sai ya karba قلت yace na tambaya nace wa akala minhu Wa ya ci akala ma daga minhu?
gare shi قال yace وأكل منه ya ci kware ko daga gare shi ثم قال بعد قبله sannan kuma daga baya zama cewa yake dai ya karba bai maganar ya ci ko bai ci ba Mm. باب قبول الهدية babu cewa an bai mutum kyauta ya karba حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن السعد بن جسامة رضي الله عنهم in Allah ya kare da a gare su أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا واشيا wato Abdullahi ibn Abbas za a ce radiyallahu anhuma Mm.
Sa'adu za a ce radiyallahu anhu Mm.
shi yasa aka hada aka yi jam'in aka ce radiyallahu anhu نعم shi yasa na hadisin yana daga ruwayar tabi'i daga tabi'i Mm.
shi ibnu shahab az-zuhri da ya rawaito hadisin daga ubaydullah ibn abdullah ibn ubay ibn mas'ud duk su biyan tabi'ai ne illa ya kai ibnu shahab az-zuhri yana cikin ya a tabi'ai kanana shi ko ubaydullah yana cikin kamar wanda za a ce matsakaitan su tunda ya wafati wajen hijira ta 98 ne shi ko ibnu shahab az-zuhri bayan nan da shekaru ah, wato 26 124 ya wafati to eh, Abdullahi bin Mas'ud kuma a hadisin ya kunshi ruwayar sahabi daga sahabi Abdullahi bin Abbasin sahabi ne ya waito hadisin daga Sha- eh, Sa'adi- Sa'ab ibn Jassamata Sa'ab ibn Jassamata to cewa shi Sa'ab a hadalar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba da kyautar himaran wahashiyya jaki na jeji ga manzo sallallahu alaihi wasallama wa huwa bil abwa'i Mm.
alhali manzon Allah yana gu da ake kira abwa'u Abu Abu Wadana.
sunan wata alkarya ce daga ƙasar Madina ko ko abu da ake kira Waddana. To, رد عليه Nazala ya dawo masa da kyautar da ya bai karba ba.
فلما رأى ما في Da manzo Allah وجهه sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da yake fuskar sa'abu na Ala.
damuwa cewa ya za a yi kyauta kuma a dawo masa da kyautar ba a karba ba.
Mm.
Kala sai manzo Allah ya ce amma inna lam naruddahu alayka illa Na'am.
anna hurumun ka sani mu ba mu dawo ma da abin da ka bayar kyauta ba sai ko dan muna cikin harama.
Mm.
shi yasa manzala ya gano kamar cewa shi sa'abu ya farauto wannan ne domin sa Mm.
abinda aka farauto ko dan muhurimi ba daidai bane muhurimi ya ci amma idan halal wanda yake ba cikin harama ba ya farauta dan shi kansa to in ya ba muhurimi a sannan muhurimi ya iya ci daga gare shi to babu qabul hadiyati a babin karɓar kyauta حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عبدته حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها Mm, ta- ya karbo daga aisha wata zubair ya ka- ya karbo daga ma- yan uwar mahaifiyarsa ita ce sai da aisha allah ya kara yadda a gare ta.
أن الناس كانوا Cewa mutane sun يتحرون kasance- بهداياهم يوم عائشة sun kasance in za su kai kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kirdanar su kai wannan kyautar ranar da yake kwanan aisha ne ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wajen aisha يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضة رسول suna الله صلى الله nema عليه da wannan وسلم kyautar ko suna nema da aikata ranar da manzo Allah yake wajen aisha suna neman yardar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما Mm, ya karɓi daga Abdullahi Abbas Allah ya ƙara da gare su قال Abdullahi Abbas ya ce hadar ummu hufaidin khalatu ibn abbas ila annabi sallallahu alaihi wasallam aqidan wa ummu Hufaydin wadda take halar Abdullahi Abbas ce wato yan uwar maimuna ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa da maimuna da ita ummu faidin da kuma ummul farli mahaifiyar abdullahi ibn abbas duk yan uwa ne na'am to ita wannan ummu faidin din ta ba da kyautar tukwi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa samnan ta ba da kyautar mai wa dabban a wato ta ba da kyautar wani damu Mm.
damu fa akalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min al-aqid wa Manzon Allah samni sallallahu alaihi wasallam ya amfani da tukun da ma ya ci daga tukun da kuma ma wa dabba amma ya ƙi cin naman daman nan takazzuran don yana ƙyamarsa shi yana ƙyamarsa qala ibn abbasin abdullahi abbasin ya ce fa ukila alama idatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ci daman a a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama inda manzan allah yake cin abinci a gaban manzan allah walau kana da a haraman ce cin damo haramun ne ma ukila alama idatu da ba rasulullahi da sallallahu alaihi za a ci a wasallama wajen cin abincin manzan allah sallallahu alaihi wasallama
حدثنا ابراهيم بن المنذري مم.
حدثنا معن مم.
قال حدثني ابراهيم بن دحمانه مم.
عن محمد بن زياد مم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال abu huraira allah ya ƙara dagare shi ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بدعام manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance in an kawo masa abinci سال عنه sai ya tambayo daga abincin da aka kawo اهديته ام kyauta ce aka صدقه kawo ko ko sadaka ce فان قيل in صدقه an ce sadaka ne قال لاصحابه zai ce da كلوا sabansa to ko ku ci ولم shi ياكل baya ci da gare ta domin ha- sadaka ta haramta gare shi kamar yadda ta haramta ga iyalin gidansa Allah ya ƙara yadda a gare su gaba daya وان قيل in هديته ko an ce kyauta ce aka kawo ya rasulullah ضرب sai ya بيده sa صلى hannunsa الله a عليه ciki وسلم sallallahu alaihi wasallam فاكل معهم ya ci tare da su
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال Anas bin Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi yace أتي النبي صلى an zo الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam da بلحم nama فقيل aka iya tambayo naman sadaka ce ko kyauta sai ya tambayo fakila aka ce da shi تصدق على بريرة a ita barira sadaka aka bata قال sai manzala ya ce هو لها صدقة ita ce aka ba sadaka ولنا muku هدية da ta ba mu ta ba mu kyauta ne
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت منه عن القاسم عن عائشة رضي الله na ji عنها hadisin daga shi abdurrahman shi kuma ya karbo daga mahaifinsa ya kasu bin muhammad ibn abi bakar siddiq shi kuma ya karbo daga ammarsa yar mahaifi- mahaifinsa ita ce sai da aisha Allah kare da a gare ta أنها أراد أن تشتري بريرة cewa ita ta nufi ta sai barira wa innahum ishtaratu wala aha amma su masu barirar sai suka ce in ta za ta siya to fa sai ta yadda cewa in ta yanta ta walicin nasu ne fa zukira lin nabi sallallahu alaihi aka wasallam ambaci wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ishtariha fatiqiha Ai fa inna mar wala wani ce da wanda ya ataka yanci ne.
wa uhudiya laha lahamun An ba da kyautar nama ga ita sai ya barira.
fa qala nabi sallallahu Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce, ma hadha Wannan fa wane nama ne?
qultu Aisha ta ce sai na ce, tusaddiqa ala barirata barira ce aka ba ta sadakarsa.
fa qala Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, huwa laha sadaqatu a ita ce aka ba sadaka.
wala na Amma mu hadiyatu in ta ba mu kyauta ta ba mu.
wa khuyyirar bariratu Kuma matsala ta uku da ta afu akan ita barira ita ce cewa ita barira an ba ta zaɓi ko ta ci gaba da zama da mijinta ko ta zaɓi rabuwa da shi.
qala abdurrahmani a abdurrahman ya ce zawjuha hurrun aw abdun bawan nata mai suna mugesu ko ɗane ko ko bawa
قال شوبته shubafu ya ce سألت عبد الرحمن عن زوجها na tambayi abdurrahman mijin nata a sanda ita ta sami yanci ɗane ko bawa قال abdurrahman ya ce لا أدري ni ban sani ba ɗane ko bawa حدثنا محمد To, بن akwai ruwaya مقاتل dai ta shi Ka- a, kasim ɗin da shi da urwatu daga aisha wadda take tabbatar da cewa sanda ita barira ta sami yanci mijin nata yana bawa wanda sai zama wannan ruwaya ta farin jaye a wajen malikawa da shafi'awa akwai wata ruwaya kuma da aswadu aswadu ne zai da ya ruwaito daga aisha Mm.
cewa ai sanda mijin ya sami yanci ya sanda ita ta sami yanci mijin yana da na'am wanda wannan ruwayar hanafiyawa suka fi karfafawa Eh, amma shi kansa buhari zai zo gare mu nan gaba cewa ya fi karfafa ruwayar cewa mijin yana bawa cewa hadisin da aka waito a wannan bangaren marfu ya ce ba shi da karfi to ba shi da karfi akan cewa mijin nata yana da to haddasana محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحزائي عن حفصة بنت سيرين عن أم الأ- عن أم عطية قالت umma adiya ta ce nusaiba al'ansariya ta ce دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة aisha فقال Allah ya لها kare da gare ta yace da ita عندكم شيء akwai wani abu a wajenku akwai abinci a wajenku قالت لا A- Aisha ta ce ba wani abinci a wajenmu إلا شيء بأس به أم عطية من الشاة latibu isat ilaiha min sadaqati Mm.
sai dai abinda a- ummu adiya ta aiko mana daga akuyar da aka aika wa ita ummu adiya daga sadaka قال sai manzon Allah alaihi salatu wassalam yace إنها قد بلغ مهلها ai sadakar zakar nan ta kai matsayinta tunda da ita ummu adiya an ba ta mu ba mutum da ta yi aiko da ta yi nan gidan ta aiko ne akan kyauta نعم shi yasa ma iya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan akuya
باب من أهدى إلى صاحبه babu wanda ya bada kyauta ya bada kyautar wani abu ga abokinsa وتهرى بار نسائه yake دون بار garan cewa in zai bada kyautar ya zamo abokin yana dakin wata daga cikin matansa ba wata ba
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha Allah ya kare dagare ta tace كان الناس يتهرون بهداياهم يومي ma mutane sun kasance suna kirdadar ranar da manzon Allah yake daki na in za su aiko da kyauta sun fi son su aiko da kyauta sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daki na وقال أم سلمة Ummu Salama sai ta ce, إن صواحبي اجتمعنا a wato kishiyoyina sun haɗu فذكرت له na ambata wa manzo sallallahu alaihi wasallama cewa "Ai, ya kamata ka faɗa wa mutane wanda duk zai baka kyauta ko ya ce sai ya tsaya duban a ina kake Mm, ai duk sauran matan ma ai matan ka ne ya za a ce sai kana ɗakin wata za a ringa kawo kyauta فذكرت له فأعرض عنها A, ita umu salama ta ce sai dai masa wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma kamar bai ji ni ba ya kau da kai daga magana
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها Mm.
أن نساء رسول الله صلى الله عليه cewa وسلم matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama كنا حزبين sun raba kansu gida biyu
وحزب فيه عائشة وحفصة وصفية ɗaya ɓangaren ɗaya kashin ya kunshi da Aisha da Hafsatu da Safiya da Saudatu وسودة والحزب ɗaya الآخر ɓangaren kuwa أم سلمة Ummu Salama ce ke Wasa'il jagora da Rasulullahi sauran matan manzon sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi wasallama.
wasallam su wayannan guda hudun sun ware sauran matan kuma sun yi tasu kungiya su Zainab da Jidata su Maimuna da su Ummu Habiba su Juwairiya duk su tasu kungiya ɗaya
وكان المسلمون قد علموا Musulmi حب رسول الله sun صلى الله عليه san irin وسلم sannan Allah sallallahu عائشة alaihi wasallam yake wa Aisha فإذا كان عند أحدهم هدية shi yasa idan wani a cikin musulmi yana da wata kyauta da yake so ya bayar ga manzon Allah yuridu an Yuridu an yudiya yudiya yake ila son ya bada Rasulullahi kyautar ta ga manzon sallallahu Allah sallallahu alaihi wasallama أخرها yakan jinkirta ta حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه har وسلم في in بيت ya ga manzon عائشة Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin Aisha بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه sannan وسلم shi mai sanya kyautar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan aiko da kyautar ta Bai ta sa wajen Aisha manzon ta.
Allah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah yana ɗakin Aisha فكلم حزب أم sai سلمة kungiyar umu salama suka yi magana akan wannan cewa manzo Allah ya faɗa wa sauran mut- mutane ma eh a daina cewa sai ga inda yake sannan za a aiko da kyauta
فقلنا suka لها ce da ita umu salama كلمي رسول الله صلى الله عليه ke ya وسلم kamata ki faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يكلم ya faɗa الناس wa mutane ya فيقول ce da su من أراد أن يهدي إلى رسول الله wanda صلى shi الله عليه yake son ya وسلم ba da wata kyauta ga هدية manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فليهدي حيث كان من ya نسائه ba da kyautar a in- duk inda manzo Allah yake a wajen matansa فكلمت فكلمته أم سلمة Salama ta faɗa wa Bima manzon kulla.
Allah wannan shawara da matansa suka yi ɓangare ƙungiyar da ita take jagora.
لم يقل لها شيئا Manzon Allah ya yi shiru kamar ma bai ji ta ba, bai amsa mata ba.
fasa'alnaha sai sauran matan suka tambaye ta faqalat ta ce ma qala li shay'an ni na faɗa masa amma ya shiru bai ce min komai ba fa qulna laha sai matan suka sake cewa da fa ita kallimihi to ki sake faɗa masa ba ki sake faɗa masa ba qalat a ta ce fa kallamatu da Aisha ta ce sai Ummu Salama ta sake faɗa masa hina dara ilaiha yayin da ya ayran dawo wajenta ya dawo kwananta fa lam yaqul laha shay'an Ma- a, manzo Allah bai ce mata komai ba fasa'alnaha sauran matan suka tambayi Ummu Salama faqalat ta ce ma qala li na faɗa shay'an masa amma bai ce min komai ba fa qulna sai laha suka ce da ita kallimihi sake faɗa masa ki sake hatta faɗa yukallimiki har sai ya baki amsa fa dara manzo ilaiha Allah ya dawo wajenta fa sai kallamatu sake faɗa masa fa qala sai laha manzo Allah ya amsa wa Ummu Salama la tu'zini fi aishata ce za ki matsa min akan lamarin Aisha ta da ni akan lamarin Aisha na'am fa innal wahya lam yatini wa ana fi sawbi imra'atin domin illa wahayi aishata bai zo min ba alhali ina tare da wata mace ina cikin tufafinta in ba Aisha ba
qalat to wannan kenan ummu salama din matsayin ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya ce kar ta yadda ta ce za ta saki baki akan lamarin Aisha Allah ya kare yadda a gare su gaba daya to wani zani da gaba ya zo ya ce wai shi zai saki baki a gaba da Aisha Allah ya kare yadda a gare ta shi din ne ko shi dinwa to qalat ta ce fa qultu sai na ce atubu ila Allah min azak min azaka ya rasulullahi Ummu Salama ta ce ya Rasulullah ina tuba zuwa ga Allah daga a ce na dame ka na faɗa ma abin da zai dame ka thumma innahunna da Sannan auna ne fatima matan bint nan rasulullahi ba su sallallahu alaihi haƙura wasallam ba matan nan duk da haka ba su haƙura ba sai suka kira Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am fa arsala ila rasulullahi sallallahu alaihi Fatima ta wasallam aika wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama taqulu tana cewa inna ya nisa'aka Rasulullah matanka yanshunnaka Allah su ne ma al-adala magiya dan Allah ai adalci bibinta a abubakar game da ‘yar abubakar ta kare musu a ce kyauta ma ba za a yi ba sai kana wajenta
fa kallamatu a ita faɗi ma ta yi magana da manzo sallallahu alaihi wasallam akan haka fa qala sai mu- a, manzon Allah ya ce ya bunayyatu ke yata ala tuhibbina ma uhibbu ashe ke din nan ba kya son abin da nake so qalat ta ce bala "Ah, baba duk abin da kake so ni ma ina so
faraja ilaihinna muslim a ruwayar sa anan sai ya kara da cewa manzo Allah sai ya ce da faɗi ma to ki so Aisha Mhm.
ki so wannan ki so kin ga wannan da ke ganin ta to ki so ta Aisha na'am farajat ilaihinna fadima ta koma wajen matan nan fa akhbartuhunna fa abaratuna ta ba su labari da abin da ya afko fa qulna sai suka ce da ita irji'i ki ilaihi sake komawa kiran rashe shi fa ba an tarja'a ta ce ita ba za ta koma ba fa arsalna zainab bint jashin da sai suka aiki zainabu binta jashi duk da haka dai ba su haƙura ba sai da suka aika da zainabu yan jashi fa ta ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa agalazat ta yi magana kakkausa wa ta qalat ce inna hakika nisa'aka matanka yanshunaka Allah Suleiman al-adala Magiya dan Allah ai adalci a game da ‘yar Ibnu Abi Kuhafa.
farafa Ta sautaha ɗaga muryarta hatta tunawala aishata har ta magana wadda ba kamar ba ta dace a ce ta yi ta ba a game da Aisha.
wa hiya qa'idatu Alhali eh, tana zaune ita wato Aisha.
fasabbata A wato ita Zainabu ta faɗi magana wadda ba ta dace ba a haƙƙin sai da Aisha.
hatta inna rasulullahi sallallahu alaihi Ya zama wasallam la Allah yanzuru sallallahu ila alaihi wasallam aishata Ana duban Aisha hal takallamu za ta amsa?
qala Ya ce, fatakallamar aishatu ba sai Aisha ta fara magana ba taruddu ala tana amsa zainaba wa Zainabu hatta askataha har a ƙarshe Zainabu ta rasa ta cewa qalat yace fa nazara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila aishata ya duba Aisha wa qala yace innaha bintu abi ai ya bakr Abi Bakar ce na san dama in dai magana ce ba a ce an rinjaye ta wajen magana ba daman babanta ma gwanin magana ne ya san kuma kabila ya san dangantaka ya samu yushabi abahu ko fa mazala
قال البخاري buhari ya ce الكلام الأخير magana ta ƙarshe قصة فاطمة Mr. Fadima يذكر عن إشاء An wato daga Hisham bin Urwata, daga wani mutum daga Zuhuri, daga Muhammad ibn Abdurrahman وقال أبو Abu مروان Marwan ya faɗa ya An nuna Abu Hisham Bakar ya an Urwata.
al-Ghassani ah, da ya karɓo daga Hisham daga Urwatu كان الناس يتعلمون cewa mutane sun بهداياهم يوم kasance suna عائشة kirda dan kyautar da za su yi ga manzo ya zamo za su yi ta ne ranar da manzo Allah yake ɗakin Aisha وعن هشام an karɓo daga Hisham bin Urwata أرجل daga wani mutum daga Qurayshawa ورجل من da الموالي عن kuma wani daga cikin الزهري barori wanda ba ambace su ba daga Zuhuri عن محمد بن daga Muhammad عبد ibn الرحمن Abdurrahman بن ibn الحارث al-Harith ibn بن هشام Hisham قالت عائشة Aisha ta ce كنت عند النبي ina wajen صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama فاستأذن sai فاطمة Fadima ta zo ta yi tana neman izinin za ta shigo
باب لا يرد من الهداية من hadi yake الهدية babin cewa in aka bai wa mutum kyauta kai ta zai mai rai karba
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا روة بن ثابت عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني سمامة بن عبد الله قال دخلت على عليه Mhm.
فناولني na طيبا shiga wajen su mamatu in ji shi a zaratu sai ya bani wani turare قال ya ce كان أنس رضي الله Allah عنه Allah لا ya kare يرد da gare shi طيبا ya kasance in dai za a ba shi kyautar turare to baya dawo da ita sai ya karba قال ya ce وزعم أنس أن Anas ya ce النبي صلى الله Anas عليه وسلم wasallama كان لا ba ya يرد kasance طيبا ba a ba shi kyautar turare ya ce zai mayar
باب من رأى هبة الغائبة saboda جائزة shi manzo sallallahu alaihi wasallama koyaushe yana asiri da mala'iku shi yasa yake son sa turaren fiye da kowa kuma shi ana sai ya zama ya koyi da shi a cikin wannan Mm.
Ehem, kuma ya zo a hadisi in- da isnadi ingantacce wanda abu dawud da nasa'i da sun ruwaito shi cewa wanda da aka ba shi kyautar turare wanda aka yi masa tayin turare to kai ya mayar Mm.
Irin domin shi turare abu ne mai saukin ɗauka da kuma daɗin ƙamshi Irin wato kuma turmuzi ya fi da hadisi dai daga da isnadi kyakkyawa daga hadisi abdullahi bin umara daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abu uku ba a mai da su abu na farko matashi ka ba mutum matashi wanda zai jingina ya karba ya jingina abu na biyu mai abu na uku nono aka ce man nan yadda turmuzi ya fassara abinda yake nufi da man turare Mm.
yan turare to babu mara alhibata alga'ibata ja'iza babu wanda yake ganin cewa a ba mutum abu alhali ma abin ba yana wajen ba haka din yi daidai ne حدثنا سيد بن ابي مريم حدثنا ليس قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروه ان المسور بن مخرمه رضي الله عنهما ومروان Mm, اخبره mhm.
ان Ya النبي nata صلى الله عليه cewa wato وسلم miswar ibn maharama da marwanu ibn hakan sun ba shi labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama نعم hina ja'ahu Hina ja'ahu wa wa fadu fadu hawadina.
hawadina bakin hawadina suka zo masa قام في bayan الناس yakin hunainu suka zo suna musulmi suka roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo musu da dukiyoyinsu da mutanensu da aka kama a yakin a- a- hunainu Na'am.
sai manzo Allah ya tashi a cikin mutane ya hudba فاثنى على الله ya ما yabo هو ga Allah abin da اهله ya cancanta a faɗa a janibin Allah ثم قال sannan kuma ya ce اما بعد bayan wannan فان اخوانكم hakika yan جاءونا uwanku تائبين da, uh, banu hawazin tunda sun musulunta sun zama yan uwan musulmi sun zo mana suna masu tuba suna masu musulunta واني رايت ان ارد اليهم ni سبياهم ina ganin cewa mutanen su duk da aka kama zan mayan musu فمن احب منكم ان يطيب ذلك wanda yake ganin shi har ransa ya kwanta zuciyarsa ta kwanta da ya mayar da abin da aka bashi فليفعل to ya aikata abin da aka bashi daga waɗanda aka kama na banu uh, hawazin to ya baya wa man ahabba an yakuna ala hazihi wanda kuma a cikin ku yake ganin shi ya fi son da ya rike rabansa abinda aka bashi ya fi son ya rike hatta nu diyahu in iyahu ya so a yanzu ya saki nan gaba duk abin da muka samu za mu biya shi min awwal ma daga bi farko Allahu abin da Allah zai alaina kawo gare mu shikenan fa qala an-nas mutane gaba ɗaya suka ce tayyibna ya laka rasulullah ai abin da ya yi mamu ma yi mana inda kana ganin a mai musu a mai musu din kawai
Mm. babul mukafa'ati fil hibati babu sakayya a wajen kyauta حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت Mm, ta ta Aisha Allah ƙara da a gare ta tace كان رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam ya kasance يقبل yana الهدية karɓar kyauta yana Yusibu karɓar kyauta alaiha.
kuma yana sa kai ya akai ولم يذكر وكيل ومحاضر عن هشام عن أبي عن عائشة su a tasu ruwayar ba su faɗa haka ba Allah sun tashi babu hibati lil waladi نعم ya bambancin yin kyauta ga ɗa
اللهم صل على سيدنا محمد